بسم الله الرحمن الرحيم
زيد بن ثابت زيد بن بن حبنا ضحاك بن ضحاك نعم نعم
بن ضحاك بن زيد بن لوزاك نعم قال ابن عمرو بن عبد عوف بن جنب بن مالك بن نجار أبو سعيد وأبو خارج الأصاري الخزرجي النجاري المقري ال- الف- الفرادي الفردي الفردي معناه كاتب مثل- مثل وحي gado ba na'am كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل أبوه يوم البعاث حرب كان بين الأوس والخزرج na'am yake قبل الهجرة na'am
فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزيد صبي ذكي نجيب عمره إحدى عشر سنة فأسلم وع- وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعلم خط اليهود فجود الكتاب وكتب الوحي وحفظ القرآن وأتقنه وحكم الفراهد وشهد الخندق وما بعدها وامتد به صديق لجبل القرآن wanta dabahu وانتدبه ص- صديق لجبل القرآن فتتبعه وتعب على جمعه ثم عينه عثمان لكتابة المصحف وثوق وثوقا بعفزه ودينه وأمانته وحسن كتابته قرأ عليه القرآن جماعة منهم ابن عباس وأبو عبد الرحمن الس- السلمي وحدث عنه ابنه خارجة وأنس بن مالك وابن عمر ومروان وعبيد بن سابق وعتاه بن يسار وبشر بن سعيد وحجر المدري وطاووس وعروة وخلق سواهم كان عمر رضي الله عنه يستخلفه على المدينة إذا حج ومناكبه كثيرة نعم آه، آه، هذا زيد بن ثابت زيد بن ثابت بن ضحاك آه، ابن زيد ابن لوزان إلى آخر ال- النسبة وهو مقري wato masanin alkur'ani alfardi masanin ah, gado wa kana min kuttabil wahyi kutila abuhu qabla al-islam bi qalil abuhu thabit ibn dhahak kutila fi harb bu'ath wa harb bu'ath yani ma'araka mashhura bain al-aws wal khazraj atahat bi ghairi qalilin min ah, min kibari malaman tarihi suna ganin yana daga cikin hikima Allah madaukakin sarki da ya kakkabe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai iya kawo mishi matsala a Madina kaga da aka zo Madina ba kaman Makka ba babu wani wanda ya tayar da wata kayan baya sai dai munafiki su ma ba tayar da kayan baya bane su ma sai dai munafirci wato babu irin waɗannan mutanen banza na Makka su Abu Jahal su Abu Lahabi su Utba waɗanda suke fitowa su jayayya da musulunci babu su a Madina to shekara biyar kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana annabi ma yana makka kenan an fara musulunci akai wannan harbin yawmu bu'af bainal aus wal khazraj suka karkashe junan su aka karkashe duk wani kaura da duk wani dan jagaliya da ana kashe su sai sai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina babu wani mai tayar da kaya baya duk mutane ne masu hankali da sanin ya kamata yana daga cikin hikima wannan yake mun gane to a lokacin aka kashe baban shi shi ma ah, فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أيان المدينة وزيد في ذلك تلك الأيام صبي ذكي نجيب عمره إهدى عشر سنة شكرا شكو مشاهد يارو دنك ألمي أمامي هنكلي مي بصيرة مي إكما سي النبي صلى الله عليه وسلم يقوى مشاهد القرآن سننكم وأمره أن يتعلم خط اليهود فجود الكتابة ذاك أنبوكو نشيطان وتنظمون يعني يعرف كتابة ب... ب... بلغة اليهود وكان ال... وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن واتقنه وحكم الفرائد وشهد الخندق وما بعدها أما ما قبلها فليس من آه ليس ممن شهدها يتي وانتدبه وانتدبه الصديق سيدنا أبو بكر الصديق يا باشي ainihin appointment a matsayin shugaban kwamitin tantancewa da tattara alkur'ani fatatabba'ahu wa ta'iba ala jam'i ya sha wahala ya wahala wajen wata shida suke suna wannan aiki yani thumma ayyanahu Uthmanu da kitabatul masahif zaman sayyidina Uthman kuma shine da shugaban rubuta Qur'ani wusuqan bi hifzihi wa dinihi wa amanatihi wa husni kitabati qara'a alaihi alqur'ana jama'atun daga cikin ɗaliban shi akwai Ibn Abbas wa Ab- wa Abu Abdurrahman as-Sulami min at-tabi'in wa haddasa anhu ابنه خارجة وأنس بن مالك وابن عمر وابن مر ومروان ابن الحكم كنان وعبيد الله وعبيد ابن السباق wa khalqun siwahum ga sunan ya ambace su da yawa wa manaqibu kathira na mata مات في قول الواكدي عن الرجال وقول يحيى بن بكير bukair بكير وخليفة وابن النمي- نمير سنة 45 وكيل مات سنة 54 وكيل سنة 55 هذا يثبت آه، أن هناك خلاف في آه، في وفي وفاته فالواكدي يقول أم مر وعنه وكذا يحيى بن بكير وخليفة وابن نمير أنه توفي عام آه، 45 شكات 40 دبير وكيل سنة 54 وكيل سنة 55 نعم جرير نعم وقال جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن مقهول أن عبادة بن صابت دها
نبطيا نبتيا ليمسك دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فسجه فاستعدى عليه عمر فقال ما هذا قال ابرعته يمسك دابتي فأبى وأنا رجل
في حد في حدة فضربته فقال اجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتكيد عبدك من أخيك فترك القول وأرضى بدية نعم هذه آه، رواية تثبت آه، يعني فقه الرجل أن قصة حدثت بارت بن سامد شيني يكرا ول- آه، بيت المقدس سيكرا ونبتي يعني آه، رجل من ال- آه، من غير المسلمين sai sai ya ce mashi ya rike mai dabbar sa zai haushi kuma sai ya ki sai ubarta dan sami sai ya zuciya kawai sai sai ya naushe shi ya ji mai ciwo a fuska shine sai shi kuma ya je kai kara gon sayyidina Umar dan Khattab Umar ya ce me ya faru sai kai a Ubada ka ce eh, mutumin ya ce a- a- Ubada ya ce amartuhu yamsiku dabbati fa aba cewa na ya rike min dabba ta na hau yaki wa ana rajulun fi hidda ni kuma mutum ne mai zafin rai kawai sai na fusata fa darabtu sai U- Umar ya ce to wal juruha qisas ka ji mai ciwo ka tsuguna kai ma a ji ma ciwo sai zai dan sabi da yake cewa ataqidu abdak min akhik yanzu dan uwanka ya ji mu bawa ciwo shine zaka ce ai mushi ah, kisasi ma'ana ba ai kisasi a irin wannan sai dai a bada diyya sai sayyidina Umar ya yadda cewa eh, lalle ba kisasi ya kamata ba sai aka bada diyya warawa kharija وروى خالد بن زيد عن أبيه قال آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وقد قرأت سبع عشرة سورة فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبه ذلك وقال يا زيد تعلم لي كتابة اليهود فإني ما آمنه على كتابي قال فأزقته في نصف شعر Na'am, hada aidan eh, min eh, ithbatul li zaka'i. Lokacin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina ya riga ma ya iya wasu ah, surori da yawa Alqur'ani. Domin in mun tuna an riga an kawo musulunci Madina sahabbai din ansaru sun musulunta ana ta koya musu karatu. Da Annabi ya zo sai ya- sai ya karanta Annabi sura goma sha bakwai da ya iya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya ce kai wannan yaro da hazaka yake. Da haka je ka koyi ilimin Yahudawa fa inni la ma amunuhum ala kitabi qala fa hadhiktuhu fi nisfi sha'r a cikin kwana 15 ya iya ainihin wato yaran Yahudawa wannan yana nuna cewa shi musulmai suna bukata su san ilmomin abokan gabansu irin boko din nan musamman abin da ya shafi tarihi ya shafi yare ya shafi falsafa ya shafi al'adu da duk wata wata sarƙaƙiya da za a iya musulmai makirci da ita ya kamata su santa. Wai wani ce boko haram saboda sakarci. Na'am, قال أنس جمع القرآن على عادي جمع القرآن على عادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة من الأنصار جمع القرآن na'am.
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة من الأنصار أبي وزيد بن ثابت ومعاذ وأبو زيد رضي الله عنهم وفي نعم.
حديث خالد العذاء عن أبي كلابة عن أنس مرفوعا أفرد أمتي زيد بن ثابت ور- وروى عاصم الأهول عن شعبي قال غلب زيد الناس على اثنتين الفراهد والقرآن Ya ya yi wa kowa zarra akan wannan, sanin gado da sanin Qur'ani. Warwa mutum.
وروى مترف عن شعبي عن مسروق قال كان أصحاب الفتوى من الصحابة عمر وعلي وعبد الله والزيد وأبي وأبو موسى وعن سليمان بن يسار قال ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحدا في الفتوى والفراهد والقراءة وروى حجاج بن أرطى Hajjaj bin حجاج Abba.
بن حطة عن نافع عن عمر استعمل زيدا على القضاء وفرض له وفرض له رزقا نعم.
قال أحمد ال- العجلة عن العجلي العجل الناس على قراءة الزيد وفرد الزيد وعن ابن عباس قال زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم وكان يأخذ له بالرقاب نعم وهذه كلها إثباتات على على عظم شأن الرجل فإنه آه، قيل إنه آه، كان أو أو- أو عمر وعثمان لا يقدمان أحدا عليه في الفتوى والفرائد وفي القراءة وروى حجاج بن أرطعة عن نافع أن عمر استعمل زيدا على القضاء يا باشا أيكي على القلنشي وفرض له رزقا كما يسمى الباشي وعمد العجلي قال الناس a- a- ala qira'ati zaid wa ala fa kowa da katin shi ake amfani ibn abbas ya kasance yana cewa zaid bin thabit min ar-rasikhina fil ilm kuma idan zaid ya zo waje ibn abbas yana rike mishi linzamin raƙumin sa ko dukin shi ya sauka ko in zai hau har yakan ce ka bari ya ce a ba zan bari ba haka za umirna an nukrima kubara'ana ana umarta mu da mu girmama manyan mu kuma kai kana cikin manya a cikin mu yana yana girmama shi sosai saboda ilimin shi shi yasa ma gashi nan zamu zo mu ji kala ya haibu sai قال يا ابن سعيد الأنصاري لما مات زيد قال أبو هريرة ما مات حبر الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا kajuwa ibnu abbas ba fara ce mishi habarul kuma ba sai da zai dan sabit ya rasu sai da zai da sai sannan sabai suke cewa to muna ganin halifansa a wannan kasancewar shi malamin al'umma shine ibnu abbas وقال علي بن الرباء ك- كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال لله كان هذا فإن قال نعم أفتى وإلا سكت irin abin da mutane suke mutum ya kirkiri mas'ala kawai ya ce a bashi fatawa akai zai dan sabit bayan fatawa akan irin wannan iftira biya din sai ya tambaya ya ce Allahu qad hadatha hadha da gaske abin ya faru in aka ce eh sai ya bada fatawa in aka ce a bai faru ba dai muna so ne dai mu sani in ya faru ya za a yi sai ya ce bai da fatawa a kai irin wannan karambanin da mutane suke yanzu dama mutum ya kirkiro wani abu wanda bai san asalin shi ba kawai ya lissafa in kaza yi kaza to kaza da kaza da kaza ba a ce wai mutum ne ya yi aure dama to bai san akwai kanwan matar shi ba wanda suka yi kama da matar sai da ya shigo har yi kaza yi kaza to a ina ya faru tukuna ya faru ne a wani gari idan eh ne to sai a bada fatawa in bai faru ba me yasa zaka ambata ka shine wannan abin da da ya faru da mutumin nan da ya ce wa annabi kai in mutum ya kama ta shi da wani ya zai yi? ko sai da Allah ya jarabce shi da haka ba a so mutum ya dinga wa kanshi mummunan fata ko mun gane na'am Abu Huraira نعم أبو هريرة الدوسي اليماني الحافظ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن صخر على الأشهر وكان اسمه في الجاهلية عبد الشمس و- وقال كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرأى قدما فوددت أولاد har أولاد حرة وأشية فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته فقال أنت أبو حر كان اسمي عبد الشمس نعم أبو هريرة الدوسي عبد ال- آه، اليماني الحافظ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه على أقوال ذكر الذهبي أنها أكثر من أربعين اسما لكن الأشهر أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر لأنه مشهور بكنيته كما تعرفون واسمه في الجاهلية يعني قبل أن يسلم اسمه عبد شمس ya ba da labari da kanshi ya ce manzo- ba- babansa ne ya sa mishi suna wato abu huraira saboda ya taɓa ganin wata magen dawa shine harratun wahashiya ya ganta da 'ya'yanta da ya gansu ya ji sautinsu sai yake ba da labari yana cewa ya gansu sai ana ce mashi a, abu huraira a wata riwaya kuma an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sa mashi wannan sunan saboda yana da wata ƴar kyanwa da yake yawo da ita قدم أبو هريرة مهاجرا ليالي فتسع خيبر حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير وعن أبي وعن وعن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وكعب وعنه الأغر الأضر أبو مسلم وسعيد بن مسيب وبشير بن نهيك وعيس بن عاصم وحميد بن عبد الرحمن الزه- الزهري نعم.
وحميد بن عبد الرحمن العميري وأبو صالح السمان وخلاس بن عمرو وسالم أبو الغيث وسعيد المقبري مقبول مقبري وأبوه أبو سعيد وسعيد بن مرجانة وسلمان الأغر وأبو حازم سلمان الأشجعي وأبو يونس سليم بن جبير وسليمان بن يسار وشهر بن حوشب والصالح مولى توهمة ودمدم بن جوس وطاووس وشعبي وأبو إدريس الخولاني وأبو عثمان اله- النهدي وعبد الرحمن الأعرج وعراك بن مالك وعكرمة وأروى وعطاء ومجاهد وابن سيرين ومحمد بن زياد الجحي الجمعي الجمحي ومحمد بن كعب وموسى ابن وردان والنعيم المجمر والنافي مولى ابن عمر وحماب بن منبأ منبي وخلق كثير وكان من أوعية العلم ومن كبار من كبار أئمة الفتوى أئمة الفتوى مع جلالة والعبادة وتوادو قال البخاري روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر نعم أبو هريرة يازو يا يازو يا مسلمتا زمن آه، خيبرة ليالي خيبرة وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير يا رواية تيوى أبو من الله صلى الله عليه وسلم كما دعك سني وعن أبي بكر وعن عمر وعن أبي بن كعب وعن كعب هنا ال- ال- كعب هذا آه، جماعة من الصحابة آه، ب- يعني كعب ال- يعني كعب الأحبار يعني أخذ عن كعب الأحبار وعن, وعن غيره أيضا من الصحابة ك- كابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وواثلة وغيره وعنه يعني أخذ عن أبي هريرة الأغر أبو مسلم وسعيد بن المسيب وبشير بن نهيك وحفص بن عاصم وحميد بن عبد الرحمن الزهري وحميد بن عبد الرحمن الحميري وأبو صالح الصمان وخلاص بن عمرو وسالم أبو الغيث وسعيد المقبري وأبوه أبو سعيد وسعيد بن مرجان وسلمان الأغر وأبو حازم وسليمان الأشجعي وأبو يونس سليم بن جبير وسليمان بن يسار وشار بن حوشب وصالح مولى التوأمة وضمضم ابن جوس وطاووس والشعبي وأبو إدريس الخولاني وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن الأعرج وعراك بن مالك وإكرمة وأروى وعطاء ومجاهد وابن سيرين ومحمد بن زياد الجمهي ومحمد بن كعب وموسى بن آه، وردان ونعيم المجمر ونافع مولاه مولى بن عمر عفوا وهمام ابن منبه وخلق كثير لا ي... لا يهزيهم العدد duka ɗaliban shi ne wa kana min auqiyatil ilm Abu Hurairah na daga cikin buhunan ilimin musulunci wa min kibari a'immatil fatwa ma al jalalati wal ibadati wat tawadu kuma daga cikin manyan malaman da suke fatawa cikin musulunci ga daraja ga bauta Allah ga kankan da kai qala al bukhari rawa anhu 800 nafsin aw akthar bukhari yace sama da mutum 800 ne ɗaliban shi ko fiye da haka wa qila kana adam كان آدم بعيد ما بين المنكبين أفرق سنيتين له ضفيرتان يخدب بالحمرة وكان من أصحاب الصفة فكيرا ذاق جوعا وفاق ثم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلح- صلح حاله صلح haluhu صلح حاله وكثر ماله وكان كثير تعبد والذكر ولا
ولي أمرة المدينة ولي imratal madina ولي أمرة امرأة المدينة imrata imrata امرأة المدينة وناب أيضا عن مروان في
imratiha في امرأتها وكان يمر في السوق يحمل حزمة وهو يقول "أوس- أوسع طريقة للأمير وكان فيه دعابة رضي الله عنه kila kana adama adama shine mai farar fata sosai haka adam mai fari jalala ba'i da ma bainal manki bai yana da fadin kafada afraka tsaniyatain yana da wushirya lahu bafiratani kuma yana da kitso guda biyu a kansa wanda suna da al'adar yin kitso su kitso biyu haka manya irin na buzaye ko fulani ah, ko makamantansu mutane suna yawan tambaya hukuncin kitso kitso al'ada ne idan al'adar garinku ba a yi to ba za ka yi ba kamar yanzu mu a nan Najeriya arewa a Zaria in kai kidu sunan ka dan iska ko zaka sunan ka kenan kawai in kai kidu ba ba ahlus sunna bane ka dan iska ne domin sunan shi iskanci a nan amma idan a can wani gari ne da ake yi sai kai kayan ka ko mun gane ko ma ina gashin kitsan yake in ba in shigin eh, yaran mu din da suke tara gashi ba kyan gani mala eh to wa kana min ashabi suffa yana cikin talakawan nan masu kwana a masallaci faqiran matalauci zaqa ju'an ya sha yunwa ya ya fada hayayi kamar ya suma har a zo har ya daura dutse a cikin sa da sauransu wa faqatan ya sha talauci kuma thumma ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam saluha hal daga baya kuma sai al'amari ya gyaru mashi ya samu kuɗi wa kasura maluhu arziki yazo wa kana kathirat ta'abbud yana da yawan ibada wa zikir yana da yawan salati da zikir yakan zauna yana da wani wuri a gidansa inda ya aje wani carbi mai dubu inda yake ya ta jan shi ta ja yana yana salati waliya imratal madina ya taba yin gwamna a madina wa naba aidan an marwan fi imratiha ya taba yin marwan kuma wato kamar ka ce acting governor ko ko kantoma wa kana yamurru fi suq yahmilu al-huzma haka yana gwamnan zai tafi kasuwa ya je al-huzma shine kamar dami damin ice ko damin abinci ko wani kare da aka daure shine huzma package haka ko wani kwali ko makamantansu ya dauko a kansa kuma ya dinga cewa ausa ausu tariqa lil amir a kauce sarki zai wuce sarki kuma da kaya aka wa kana fihi du'aba radiyallahu anhu haka san da yaje gwamna a Bahrain aka ce yana fitowa da dare yana wasa da yara irin wasan da yara suke yi irin ya galagala ojiyo jiyo guje guje to da shi yaran gari suke yin wannan wasan kuma shine gwamna ba ruwan shi قال أبو القاسم بن نحاس سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول رأيت في النوم وأنا بسجستان أنصف أنصف حديث أبي أريرة أبا أريرة كث اللهية أسمر عليه ثياب غلاف أسمر عليه ثياب غلاف فقلت له إني أحبك فقال أنا أول صاحب حديثي كان في الدنيا abubakar ibn abi dawuda shine mafarki kawai sai ya ga aji ana ce mishi ka dinga mutunta hadisan abu huraira ya wai ga kuma kawai sai ya ga wani mutum a tsaye mutum mai aka ce mishi haza abu huraira ya gan shi da gemu cikakke da fararen kaya masu kauri sai ya ce mishi inni uhibbuka shi abu dawuda dan gida abu dawuda ya ce mishi inni uhibbuka sai yake ce mashi awon ana awwalu sahibi hadithin kana fi duniya a duniyar musulmai ni ne farkon malamin hadisi malamin da aka san shi da suna malamin hadisi ne abu huraira ni ne farkon shi kuma gaskiya ne wannan isma'il نعم إسماعيل بن أبي خالد عن قيس
ansif ha اسم في النون
a ba haka bane wa alamis zan okay usanni usannif eh usannif نعم eh a- aka ce a zai zama kenan asan as- a- a- asunnifa hadisi abi huraira an rubuta a gane eh usannif إسماعيل بن أبي خالد عن كيس عن أبي أريرة قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى- وعليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنانها وعنائها يا على ليلة.
أنها من دارة الكفر نجت eh, ya lailatan min tuliha wa ina'iha ala annaha min daratil kufri najat ce kai wannan dare yayi tsawo na sha wahala amma dai ba komai tunda a sanadiyar shi na tsira daga garin kafirci
وقال وأبقى لي غلام فلما قدمت وبيعت إذ طلع الغلام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا غلامك يا أبا هريرة فقلت هو حر لوجه الله فاعتقته wa a bakali gulamu wani bawan shi ya gudu to bayan ya musulunta kuma sai ga bawan sai annabi ya ce mishi ga bawan ka nan ka kama sai ya ce a na bar shi dan Allah na yanta shi ayyub an muhammad nam نعم أيوب عن محمد أنا أبا هريرة كان يقول لبنته لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب ya lokacin da ya samu kuɗi kenan sai ya shi tana cewa ya sai mata zinariya sai ya ce ba zan siya ba ina tsoratar miki wuta abu da daga cikin waɗanda suke da ganin cewa sanya zinariya hatta ga mata haramun ne in dai zai kewaye jiki kamar da shagwal albani ya kawo a cikin littafan shi daban-daban musamman adabu zibab wanda matsala ce da aka yi sabani kwarai a kanta a wannan zamanin tsakanin shekul albani da shekul allama bin baz allah ya gafarta musu gabaki ɗaya shekul albani shi ya tafi akan cewa in dai zinari muhlak ne to haramun ne har ga mata shi kuma bin baz da wasu malamai na saudiya suka tafi akan cewa a, ya halasta ga mata kai tsaye sun yi saɓani sun yi ma junansu marar doji a kai mas'ala ce dai khilafiya to abu hurairah yana daga cikin wanda suka tafi akan haka a cikin sahabbai akan haramci da haka yake ce ma ishi la talbasi الذهب فإني أخشى عليك اللهب نعم قال سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة قال نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وقلت, وكنت هجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحدو أحدو بهم أهدوا بهم إذا ركبوا وأح- وأحتطبوا إذا نزلوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما الله أكبر yana ba da labarin rayuwar shi ce na sha'atu yatima na taso maraya wa hajartu miskinan na yi hijira ba ni da ko sisi talaka fitik wa kuntu ajiran na zama yaron gida ina aiki libnati ghazwan ga wata mata mai suna ibnatu ghazwan bi ta'ami batni wa uqbat rijli abin take bani kawai shine abinci da zan samu irin abin da za sa wa almajiri in yayi maka wanke wanke ko yayi shara da kuma wa uqbat rijli da kuma inda zan dan samu dan yadda jikina dan wani lunguwa ko wani zaure inda zan dan kwana abin da kawai ake bashi kenan me aiki shi ahdu bihim idza rakib idan mutanen gidanta ko kasuwar ta an hau dabbobi ni ne mai kora su shine ahadu bihim mai korawa din nan yana waka yana marakuma waka yace wa ahtatibu idza nazal idan sun yada zango kuma zan je in nemo itace da za a hura wuta a jabi mi ko a yi abinci aikin shi kenan kawai yace alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qiwaman wa aba hurairah ta imaman nagode wa Allah da yasa addini ya zama shine karfi na kuma har na zama babba na zama limami a cikin musulunci saboda riko da addinin shi amma da talaka ne dan talaka dan maraya ba shi da komai ya sha wahala Abu Hurairah sosai az-Zuhri an قال Salim زر عن س- عن سالم عن سمع أبا هريرة قال سألني قوم محرمون عن محلين أهدوا له صيدا فأمرتهم بأكله ثم لقيت عمر فأخبرته فقال لو أفتيتهم بغير أفتيته هذا بغير هذا لأرجعت Abu Hurairah ne game da wasu qaumun mahrumun suna cikin harama aikin haji suka tambaye shi am muhillin game da wanda suke ba sa cikin aikin haji ahadu lahum saidan suka ba su kyautan naman farauta fa amartuhum bi akli nace za ku iya ci tunda ba dan ku suka kama ba thumma laqitu umara fa akhbartu fa qala law aftaitahum bi ghairi hadha la auja'tuka Abu Bakrin al-Hanafi أبو بكر أنا في حدثنا عبد الله بن أبي يحيى سميت سعيد بن أبي هند يحدث عن أبي يحدث- هريرة نعم يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال "أل- ألا تسألني من هذه الغنائم فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله فنزها surratan سرة على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل ندب عليها ف- tubbu alaiha na'am tadubbu alaiha تدب عليها فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال اجمعها فصرها إليك قال فاصبعت لا أسقط حرفا مما حدثني Na Ba- wannan shine yake ba da labarin eh, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na na ainihin wato tsananin kwadayin hadisin Abu Huraira. Annabi ya ce mishi ala tasaluni an hadhihi ganaim baka tambaye ni game da wannan ganima da kowa yake zuwa ya ce a bashi kaza kowa ya zo ya ce a taimaka mai da raƙumi a bashi a bashi kai kuma baka da bayani kai sai dai kawai jaraba san hadisi ya ce a ni kawai abin da nake so fa qultu as'aluka an tu'allimani mimma allamaka Allah ya manzo Allah ni dai kawai ka koya min daga cikin abin da Allah ya sanar shi ka kawai nake so ka koya min yace kawai abin da yake so kenan sai annabi ya ce fa naza'a surratan ala rahad to akwai wata yar surra ita ce yar karamar jaka haka wadda suke saka kaman ah bai sunan shi kaman ah, dan riga ko mayafi tafi da gidanka sai annabi sai ya zaro ta daga jikin eh, ah, ah, kayan abu rera sai ya shimfiɗa ta a ƙasa ya ce kamar yadda nake muka magana ina ganin ƙwarƙwata ma a jiki saboda ta tsufa akwai datti ko kuma saboda ƙwarƙwata a gunsu ba wai yadda mutane suke tsammani ba ne yanzu kamar mu ne misali kyankyasai a gidanmu da suke yawo ƙazanta ne da da- da ƙadangaru da suke yawo a gari ba ƙazanta ba ne wani abu ne a cikin rayuwarmu bai da muka yi da shi to su suna tara gashi gashin suna da yawa kuma suna yawan sa mushi abubuwa masu maiko da sauransu da haka babu mamaki da sun yi kwarkwata babu mamaki amma shine wani soko a nan bakin fata wanda bai san me al'adar larabawa ba sai ce an ce annabi kazami ne saboda an ce annabi da an kwarkwata a tare da shi wai annabi ya zama kazami kaga shine ya fassara abin da sunan kazanta yanzu kamar iyayen mu da suke cin abinci mutum ya ci abinci kawai sai kaga sai ka kawai ya ya yi haka da hannun shi kawai ya ya ya abun nan kawai ya mulki a hannun shi da fuska ya tashi da kafa yi daga yake ko ba wanda yake ganin kazanta ne yanzu wannan idan yara suke albani sai za ku kyale su za a ce dole sai su wanke hannu wannan kazanta ne al'adu ne to haka suna nan da yawa ire-iren su irin waɗannan lafazan shine abin da ya faru a nan da aka yi haka sai annabi ya mushi addu'a ya mai addu'a akan wannan bargo yace to kaka yafa a cikin ka to daga nan shine babu abin da ya sake mantawa shi yasa kaga yafi kowa yawan hadisi shi cewa shi bai bukata abin duniya da mutane suke ta zuwa abin duniya ya tara a basu yace shi karatu kawai yake so haka Allah ya shi kuma da jarabar san karatu radiyallahu anhu Khalid al-Hazza قال خالد العزاء عن إكرمة قال قال أبو هريرة إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم إثنى عشر ألف مرة وذلك على قدر ذنبي وروى زيد بن حباب عن عبد الواحد بن موسى عن أبو نعيم بن محرر ابن أبي هريرة عن جده أنه كان له خيط فيها ألفا أقدة لا ينام ya حتى alfa
نعم ألفا فيها أقدة.
ألفا نعم ألفا أقدة لا ينام حتى يسبه به Abu Hurairah tsabar tasbihi kaji istighfari a rana dubu goma yake yace wannan kuma yana ganin kamar yana istighfari ne yawan zunuban shi isna ashara Isna alf ko alf.
dubu goma sha biyu sannan wani wani jikan shi mai suna Abu Nu'aym ibn al-Muharrir ibn Abi Huraira yake cewa an ba shi labari cewa kakan shi Abu Huraira kana lahu khaytun yana da wani zare fiha a jikin zaren akwai alfa uquda kwallo kwallon carbi guda dubu biyu la yanamu hatta yusabbiha bi sai ya cika carbin nan da sai ya ja shi duka subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi sai ya yi kafa dubu biyu yake yake bacci dama bura yana daga cikin mutanen da suke da carbi a zamanin salaf sai dai abin da ya kamata mu fahimta shine carbin su ba irin namu na yawo bane da mutum yake yawo da shi ko ya rataya a wuya ko yana ganin duk wanda bai da shi ma dan bid'a ne da kuma wanda baka da shi kana ganin wancan batacce ne ba haka suke ba abin da suke yi shine suna da musalla a gidajensu wurin da suke yin sallah to anan suke ajiyewa game da mutum yake aje da duma inda yake sallah a ɗakin shi misali ko ka aje qur'anin ka inda kake zama ka yi muraja'a to suna aje irin waɗannan kayan kirgen a wurin kuma suna yi da shi abu hurairah yana da shi ban da shi cikin sahabbai akwai wanda suke da shi duka a tsaron sana a cikin musannaf da ibnu abi shayba da haka malamai suna gani asali ana iya amfani da shi a matsayin kayan bukata in bukata ta kama ba a matsayin wani sha'ira daga cikin sha'air na addini ba. sannan kuma dai asali shine yi da hannu domin su yatsun fa innahunna mustan mustantiqatu za za su yi magana ranar alkiyama su ce mutum yayi tasbihi da su da haka bai kamata a yi ta rigima da mutane akan tarbi ba saboda ba wani abu ne na rigima ba shi kuma rike shi da rataya shi a wuya da yawo da shi wannan kuma al'adar kirista ne al'adar kirista ne da haka kuma an koma wajen matsalar koyi da kiristoci kenan wallahu alam قال قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال جئت يوم خيبر بعدما فرغوا من القتال قال ابن سيرين قال أبو هريرة لقد رأيتني أسرع بين القبر والمنبر من الجوع حتى يقول مجنون فيجلس الرجل على صدري فأرفع رأسي فأقول ليس الذي ترى إنما هو الجوع Allahu akbar Abu Hurairah yake cewa nazo tun lokacin Khaibara ba da ma fara gumel kital lokacin farkon zuwa shikenan bayan an gama yaki shine ake ba da labarin ya ce laqad ra'aytuni usra'u usra'u ne ina suma in fada suma bainal qabri wal minbar tsakanin ɗakin Aisha da Rauda mun gane shine bainal qabri wal minbar tsakanin ɗakin Aisha inda kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kuma rauda inda mimbarin sa yake sai yunwa ta sumar da shi yace idan na suma saboda yunwa hatta ya kudu har wasu a dinga cewa kai wannan fa mawakaci ne sai wani ya zo ya hau kan kirjin shi zai fara mai rukuya a danne shi za a yi mai rukuya ko za a mai magani sai ce ku rabu da ni yunwa ce ku rabu da ni duk girman ilimin shi jama'a yunwa ta kusa halaka shi wannan yanzu ne ya yi ulsa ne ne kashe shi
روى أحمد na'am روى أحمد في مسند في مسنده عن أبي كثير الصحيبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب عبدك هذا Hab- habib abidika hadha حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وأحببهم إليهما shi sa duk wanda kaji ba ya sa Abu Huraira to alama ba mumini bane annabi ya adda ce Allah ka sa wa mumine kauna Abu Huraira da shi da mahaifiyarsa duk wanda kaji baya kaunarsa to alama ce bai cikin waɗanda annabi ya addu'a Allah ya sa su Abu Huraira in dai kai mumini ana faɗan shi zaka ji zu- zuciyarka tana son shi a matsayin shi na wanda annabi ya masa addu'a kuma Allah ya karba na'am نعم. قال أبو نذر العبدي عن تفوى عن al-tufawi تفاوي قال نزلت على أبي هريرة بالمدينة ستة عشر فلم أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ديف منه
minhu قال منه na'am قال ابن أبي ذهب عن makbuli المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عين فأما أحدهما فبش فبشرته في الناس وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم lokuta قال الأعمش عن أبي صالح zaman السمان قال أبو هريرة من أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم na wannan kaga yana bayani akan yawan haddasa ne can ya ce da kuma halin shi na kirki cewa kana ashadda tashmiran wala aqwama ala dayfin min ban taba ganin mutumin da ya kai shi kula da bako ya tashi ya ci da bako idan ka ka zauna shi kuma ya ce yayi wata shida a hannunsa a gidansa sannan ga tsantsan hadda yake cewa ma wato abin nan buhu biyu ya haddace na hadisai ɗaya ya yaɗa shi cikin mutane ɗayan kuma ya riƙe shi saboda ya ce in ya faɗe shi za a kashe shi daga yana halassun ka riƙe wani ilimi da kake ganin in ka faɗe shi zai tada wata fitina ko ya ja maka wani bala'i malamai suka ta ƙoƙarin su gano menene abin da ya ɓoye din ana ganin kamar hadisan fitina ne waɗanda a cikinsa akwai ambatan mutane da irin fitintunan da za su jawo shi sa a wani hadisa yake cewa da na ga dama da na faɗi waye da ya ce lalacewar musulunci ala yaddi ughailimatin min gilmani quraish walau shi ta laqultu bani fulanin wa fulan yace lalacewar shugabancin musulunci a hannun wasu ƴan mutsi mutsin yara ne cikin mutanen quraishawa inda na ga dama sai in ce gidan suwana da suwani to ana ganin kamar wannan hadisan ne yake faɗin su saboda ba su da ba su ne asali ba game da addini kuma za su iya jan fitintunu da rigingimu a haka ma yanzu ya kare ba a ma faɗe su ba. yanzu wani wasu ya ce to ai suwa na kawai ake nufi shi sai ya ayyana su na'am وقال الشافعي أبو هريرة أحفظ من من روى الحديث في داره وروى كهمش عن عبد الله بن شقيق قال قال أبو هريرة لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ لحديثه مني na'am أبو داود na'am rawa الطيالسي أنا akhbarana إمران akhbarana imran al-qattan أخبرنا إمران القطان عن بكر بن عبد الله بن عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي كعبا فجعل يحدثه ويسأله yuhaddithuhu wa yas'aluhu يحدثه ويسأله faqala فقال كعب ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة na'am أسيم عن يعلى بن عطاء عن, و... عن وليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال يا أبا هريرة إن كنت لعل
in kuntu إن كنت in لعل kunta la alzamana la إن alzamana كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا بحديثه na'am حماد بن زيد عن عباس الجريري jurairi الجريري سمعت أبا عثمان النهدي قال تضيفت أبا هريرة سبعا سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتكبون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ الآخر فيصلي ثم يوقظ الثالث aslatan ne wancan sun an ba su Allah.
masauki kuma ɗan ƙaramin wuri ne aka ba su da aka sai wani ya tashi ya sallah sauran suna bacci in ya gama sai ya tashi wani shi ma ya yi haka suka dinga abin nan saboda wurin ba zai ishe su sallah ba
أخبرنا إبراهيم بن يوسف حدثنا ابن الرواحة حدثنا السلفي silafi سلفي حدثنا ابن بصرة حدثنا السقرة حدثنا السفار barna safar na'am حدثنا الرمادي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن زياد قال كان معاوية يبعث أبا هريرة على المدينة فإذا غضب عليه بعث مروان وعزله فلم يلبث أنا an ba asa aba hore أن بعث أبا هريرة ونزه مروان marwa فقال الغلام aswad أسود albabi.
كيف على الباب فلا تمنع إلا مروان ففعل الغلام ثم جاء مروان نوبة فدخل وقال حجبنا قال إن أحق من لا أنكر هذا لأنت توفي أبو هريرة سنة ثمان وخمسين قال- قاله جماعة وقال آخرون سنة تسعة وكيل ستة sanata سنة سبعة وخمسين رضي الله عنه wannan yanzu kaga kamar yadda yake ne ya kawo maka da isnadi ne tun daga kan malaman shi har zuwa wata kissa cewa Muawiya ya kasance yana sa Abu Huraira gwamna a Madina in kuma yayi wani abu da ya ba Muawiya haushi sai ya turo Marwan Marwan dan Hakam ya ce ka je ka cire Abu Huraira ka zauna a kujerar wata rana kuma sai ya ƙara maimai da mukamin wata rana sai ah, ah, anna an ba asa aba huraira wa naza marwan fa qala li gulamin aswad kif ala al babi fala tamna illa marwan sai ya ce ma wani ah, wato bawon shi bakin fata ka tsaya a bakin kofa kar ka hana kowa shiga in banda marwan fa fa'ala al gulam thumma ja marwan nawbatan fa dakhala wa qala ah, hajab hujibna wa qala inna ahakka man la ankara man la unkiru hadha la anta eh yazo yace an ce wai kan mu shigo mu ne aka ce kan mu shigo sai Abu Hurairah ya ce mishi ai kai ka fi kowa cancantan kada ka hana ai haka dan kai ma in kana kan mukami haka har shigo kake to fa Abu Hurairah sanata inda ko dai ah, 58 ko kuma 59 ko 57 duka an faɗi wannan duka akwai shi a gurin ainihin wato a abin nan masu masu tarihi ku bashi haka ku ruwan bashi haka sai mu tashi Abdullahi dan Umar saboda naga dare ya kusa yi sosai insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh